Allah mana ko za a mika mun ci.
الرحم لا يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله لا يستهي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين wannan aya yadda aka faɗa wato wannan ma kaddama alwa'an yayin da ya gabatar da wasu nau'o'i mina tamfili daga kwatanci da ake yi da jama'a irin kwatancin da ubangiji subhanahu wata'ala yake ga al'umma ko ga jama'a ga mutane don su gane me ake nufi daga gare su wanda wannan shi ne amfanin kawo faranci ko karin magana bayyana fa'idodin sai bayyana fa'idodin da suke cikinsa su bi kaulihi da yake inna allaha hakika allah tabaraka wa ta'ala la yastahi baya bari la yatruku karta man yastahi baya bari irin barin wanda kunya ke kama shi an ya riba matsala ya kawo misali kunya abu ne mai girma a addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi duk wata ɗabi'a ba mamaki a samu mummuni da ita amma sai ɗabi'u biyu su ne rashin kunya da kuma rowa mummuni ba za a same shi mara kunya ba duk wanda yake takama da rashin kunya to alama cewa yana takama da ya rasa imani ne wanda yake cewa ainihin ba wanda zai yi kunyarsa alama ya ce ba shi da imani domin kuma za a faɗa cewa ba a samun mummuni da rashin kunya haka nan abu na biyu ruwa in marowaci to alama cewa imanin yana faɗa ne a baki amma bai shiga zuciyar ba inda imanin ya shiga zuciyarsa da ba a same shi da rowa ba to amma akwai inda kunyar nan wadda take bangare ce guda ta imani yadda na zala ki faɗa a laifin ingantaccewar haya ukubatu minan imani kunya bangare ne guda na imani amma akwai inda yake yin ta ba daidai ba shi ne a game da lamarin addini lamarin addini mutum ya ce yana jin kunya ya tambaya yana jin kunya ya tambaya kuma ba zai iya sa wani ya tambayar masa ba don ka yi idan akwai kunya tsakanin su da wanda zai tambaya wannan ka iya sawa ya bar tambaya shi kansa amma sai ya sa wani kamar da sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya sa mi idadul aswad ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin fitar da zai sai na ali ce shi yana jin kunya ya doshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana cewa mazi yana yawan fita daga gare shi sai amma sai roƙi mi gida ya tambayi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a ce gaba daya wai kunya ta hana mutum ya san addini to wannan ba kunya ba ce wadda ake yabo a addini ba irin wannan kunya ce ake yabo a addini ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala baya barin ya bayyana misali ya kawo kwatanci a magana ma duk irin yadda kwatancin yake ai ayya ayya misali ai kowane irin misali ne ya kasance wato ayya din labari ne na kana aka gabatar da shi ayya masalin kana kowane irin misali ko ya kasance raddun le yahudi wato wannan ya zo ne raddi raddun ba wato kama an samu irin wannan akwai wato wato babu raddun wato labarin mutane ne shafaffe wannan amsa ce aka baya likaulil yahudi ga fadin yahudawa raddun wannan raddi ne likaulil yahudi ga fadin yahudawa da suke cewa lamma daraba Allahu al-masal yayin da wani ya kawo misali da kuda wal ankabut wanda aka faɗa a cikin suratul hajj a ƙarshen suratul hajj ya ayyuhan nas ruriba masalun fastami'u la inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastaqizuhu min rawha al-talib wal madrur haka kuma aka kuma kawo misali da gizo-gizo wa inna auhanal biyuti eh, kama sanin an kabuki ta hazarbaita wa inna auhanal biyuti labaitul an kabuki laukanu ya alamuna na'am sai yahudawa suka ce ma arada Allahu wata wani abu hadhihi al-ashiya'i wata ma'ana Allah yake nufi da ambata wannan abubuwa wanda suke wulakantattu ya kace a ai duk da cewa waɗannan ana ganin su abubuwa ne wulakantattu amma a cikin su a rayuwarsu ko a yadda suke tafi da lamarin su akwai abin da ya isa mutum ya ɗauka ya koya ko ya yi suna da shi gizo-gizon nan tare da cewa abu ne wanda yake koma ba amma kuma akwai fasaha da yake a wajen sakarsa da wajen abubuwa jewa na rayuwarsa wanda mutum ma da kira ke ke wannan hakanan kudan nan shi ma dai a cikin rayuwarsa da yadda yake tafi da lamarinsa akwai fasaha akwai hikimomi masu yawa wanda mutum duk girmansa duk takamarsa duk isarsa baya iya zuwa da wannan musamman aka ɗauki misalin kamar kudan zuma wanda shi ma dai ya kuda ne don aka ɗauke shi kaga tsarin yadda yake gidansa da tsarin yadda yake tafi da shugabancinsa cewa ga shugaba za a bi shi zai ba da umarni za a yi kaza za a yi tanadi za a yi ajiya don lokacin bukata duk waɗannan abubuwa ne wanda yake sun sha kan mutum mutum hanyar kokari yake ya koyi da su a cikin wannan shi yasa duk kankantar halitta ta Allah sai kan zama an sa mata hikima babba wanda ta isa mai hankali ya tsaya ya isna da wannan ya koyi abin da zai koya daga wannan dama amfanin sanin halitta ka koyi abin da ka koya daga sanin wannan halitta na farko dai dan halitta ya zama ta shirya da kai akan mahalicci subhanahu wa ta'ala dan halitta da zaka gani ka shirya da kai ka Allah ya halicci sannan kuma ka koyi abin da zaka koya daga wannan halitta ba wanda bai amfani rayuwarsa ba irin wanda bai koyi komai daga abubuwan da ya haɗa zamani da su ba abin da ake bukata daga mutum duk abin da ka haɗa zamani da shi ko ka san shi ka koyi wani abu daga gare shi domin ko da wanda yake ba daidai ba ne ai za ka koyi cewa ba daidai ba ba daidai ba ne za ka koyi cewa ba daidai ba ai ba daidai ba ne to ah, ah, wato shi yasa kenan a shi babban abin nema a yi isina a babban abin nema a- a koya yadda wani malami yake faɗa a wasu waƙoƙi da yi yake cewa alƙini fi lazar fa in aharaqat ni fa tayaqan Allah bil yaquti jama'an nasja kullu man haka lakin nasu dawo da laisa kal an kaboti cewa yau dan ka sa ni a wuta ka ga ta kona ni ai ka sani ni ba dukan da ake kira ya kuti bane dukan da ake kira ya kuti shine za a sa a wuta sai tace sai tace shi da san me take ba yana nan yanda yake ba ta raunana shi ba ta komai gare shi kuma yace ai duk mai saka a ce masa mai saka amma dai irin sakan da annabi dawo yake nasu jigai wa allamnahu sal'ata labusin lakum yusilakum min ba'dkum ai ba za a taba kwatanta ta da sakar giza-giza ba ka kwatanta sakar sulke da sakar giza-gizo sakar giza-gizo ko dan tsinke kasa sai ka huda ta amma silke fa takobi za a sa a tsara yana nan kibiya za a sa a harba yana nan bai ji komi ba sai wani ya bashi amsa ya ce a ai ba haka abin yake ba ya yi wa almudda ilfahara da ilfahara lizil kibriya wal malakuti nasu dawuda lam yufid lailatal gari wa kana alfaharu lil ankabuti wa baka'ul samandi fi lahabin nari muzilun farilatal yaquti wa kadhaka an-na'amu taltakidu al-habba wa mal-habbu wa mal-jamru lil wa kadhaka an-na'amu taltakidu al-jamra wa mal-jamru lin-na'ami bi quti yace kai da kake da'awa girma kake da'awar isa ya kamata ka kyale magana girma da isa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mai girma shine kuma wanda ya isa kakkace zaka dawo girma ko isa saboda me shi ita saka ta annabi dawo da kake wa kirari silke ai silken nan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogo ba silke bane ya zo ya kare shi amma sakar gizo gizon ce ta zo ta kare shi shi yasa a babban waje sai ga shi karamin abu shine yayi amfani amfanin da da babban aka kawo a wajen ba zai ba yace haka ma kuma ah, wato cewa akwai wani tsuntsu a kasar hindu a wasu tsibirai a kasar hindu da ake kira samandar wanda shi wannan samandar din an ce in ya tashi kwai ma baya kwai sai a cikin wuta akwai wani tofe wanda yake haifar da wuta yake eh, wato tofar da wuta to shi a gid- a wannan dutsen yake zuwa ya kwansa kuma ya ya kwanci a cikin wutar ya kyankyashe 'ya'yansa a cikin wuta yace to yanda wannan dutsen samandar din yake zama a cikin wuta wannan ya nuna cewa a shi dutsen ya kotu ba wani takama da zai mana ba shi da wata takama da zai mana na cewa ai wuta ba ta kona shi shi ya kotu ai ba shi da jini ba shi da abin amma ga ga tsuntsu mai jini mai gashi mai kome amma zai shiga wuta an ce da can manyan sarakai akan musu mayani da gashin shi dutsa tsuntsun nan samanda yadda ake wannan ga'a mayanin nasu hankicin nasu in ya daudaye sai a sa a wuta in wuta ta kona ta kona ta kona to duk daudar ce za ta kone amma shi wannan gashin yana nan shi hankicin yana nan sai a fito da shi sassaf ɗinsa ba wuta ba ta ce shi ba yace haka ma kuma gashi ana samun jimina jiminin nan sai ta ringa tsintar ah, tana hadiyar garwashi alhali ko garwashi ai ba abinci ba ne ko ba abinci ba ne amma jimina sai ta yi garwashi ta zauna lafiya sai ta yi garwashi ta zauna lafiya Wai wani marubuci ya ce a a- a- a gidan tara kayan jeji da- dabbobin jeji na alkahira an ajiye wata jimina ya zamo sai a jefa mata garwashi sai ta haɗe ba abin da garwashin yake mata da can kuma wani ta- malamin tarihi ya faɗa cewa akwai wata jimina da aka yi suke jefa mata garwashi sai ta haɗe ba abin da ya mata to sai wani ya sa karfe a wuta ya jaja wuri ya jefa mata da ta haɗiye sai karfen ya fito mata ta magogora sai ta mutu ya ce eh, ya cuce mu abinda muke gwaje-gwaje da shi shi ya yi gaggawar talaka shi to a wannan da yake nan shi ya sa abu halitta aikin kanwa wanda ake ganin ba komai ba ce amma ta isa isa mutum ya koyi abu da yawa daga wannan halitta ta isa mutum ya koyi abu da yawa a wannan halitta baruratan a kudin ɗan sauro ne arfu bayani wannan baruratan ɗin arfu bayani ne ga matsala mufradul baruri mufradin baruru ne shi baruru wato sunan jinsi ne jam'i sunan jinsi ne jam'i a baruratan mufradinsa kamar bakaru ne da bakaratu shi ne ƙananan wato sauro kama fauka ha ko abin da yake sama da ita akbara min ha ko akbaru min ha abin da yake yafi ta girma wal ma'ana abin da ake nufi bayanahu ba barin bayaninsa saboda abin da yake cikinsa daga minal hikami daga hikimomi akwai akwai hikimomi da yawa a ciki Ah, to fa'amma da zina amanu amma wa'anda suke bayanan mummunai kaya alamuna su duk misalin da aka kawo suna gane annahu cewa wannan misalin da aka kawo ayil matsala wannan misalin da aka kawo alhaku magana ce wadda take gaskiya al-sabit tabbatacciya alwaqi mawqi'ahu wadda ta zo inda ya dace a ce ta zo allazi la yasuqu inkaru wanda ba daidai bane wani ya ce zai musunsa min rabbihim da yake ya zo gare su daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa amma allazina kafaru amma wa'anda suke kafirai amma wa'anda suke kafirai fa yaquluna su sai su ce ma za a radin lahu bi haza me ubangiji yake nufi da wannan misali wannan misalin misalan a matsayin misali me yake nufi da shi a matsayin misali wannan kwatancin da Allah ya yi, me za a gane daga take haka za a ji daga bakin kafirai amma shi wanda yake mummuni duk sanda Allah ya kwatanta masa abu ya masa bayanin abu sai ya karkata ya gaskata ya gane me ake nufi daga gare shi tamyizi ne shi matsalar din ai ayyu fa'idatin bi ai wata fa'ida ce a cikin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin ba da amsa ga su kafiran nan yurillu bihi kasira ubangiji yana badda mutane da yawa bi hadal masali da wannan misalin da ya kawo anil haqqi daga gaskiya wasu da yawa misalin ma da ake kawowa na su gane shi ke kara kai su nesa daga ganewa ya kufre in bi idan sun kafirce da shi wanda Allah ya nufi bar da shi to duk irin bayanin da za a yi masa duk irin bayanin da aka yi masa sai ya zamo kamar ana ƙara zautata shi ne ana ƙara juyar da shi ne daga gaskiya ba zai gane gaskiyar ba Ah, wa ah, wa duk ibrahim da ke don sun kafirce da shi wai hadi bai kasira yana shirya da yawa kuma da wannan misalin wannan misalin da ake kawowa kuma shi ke zamowa sababin shiryar wasu da yawa minal mu'minina cikin mulmunai litasdiqihim bihi domin su sun gaskata da misalin da aka kawo wa ma yurillu bihi ba wanda Allah yake bada su da kawo misalin nan illa alfasikina sai ko wayanda suka kangararru dama alharijina masu ta an tsaya daga bin Allah fagattal jahal wannan yasa jahilci ya ribe ala qulihim bisa hankulansu wa qabalu suka fuskanci misalin da Allah ya kawo suka tare shi bil inkari da musu alhali sun san cewa mutane ba su kushe ba suna kawo misalai da irin wannan sukan ce a azu min muhil ba'uri wannan abu ya ku ya samuwa fiye da farkon sauro farkon sauro ya za a same shi to amma ana so a kawo cewa abu yana da matukar wuya wajen samuwa sai a ce ai gwamma ma a samo farkon sauro da a ce an samo shi ya fi samo shi sauki samo farkon sauro ya fi samo shi sauki wa akalu min sosi ko ya fi ce fiye da tsutsar ita wato tsu- tsutsar abinci tsutsar da take cin abinci to ko ya fi rauni daga wa- sauro ko ya fi ajirau ya fi karfin rai daga kuda kuda akwai shi da karfin rai wa ajirau min zubadin mafi karfin rai fiye da kuda ruwa na nusar ya dauke zubadin din ko wa ajirau min zubadin ya fi karfin rai fiye da kuda Eh, karfin ran kuda shi ke sawa ya fada cikin ah, abina ta farfasa mai na ta farfasa amma sai kuda ta ya fara ciki ya san soyewa zai Eh, amma tare da haka ne wai kai a ce ya ji tsoro akwai karfin rai cewa lalle ai sai an shiga to allazina الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون allazina yanquruna ahda Allah suwaye kangararru su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah yawma alastu bi rabbikum ranar da Allah ya dau alkawari akan dukkan mutane wanda za a faɗa nan gaba a suratul arahi wa idza hazara rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bali shahidna to au ma to suke warware wannan alkawari duk wani mutum tun a farko ya yi alkawari a gaban Allah cewa in ya zo zai bi tsarin da Allah ya ce ya bi domin ko ya yarda cewa Allah shine mai tafi da komai nasa shi yasa ce zai sa ya bi tsarin da Allah ya ce ya bi to amma su wayannan da suka zo ta suka warware wannan alkawarin suka kangare wannan ana magana akan wanda suke kafirai to amma duk wanda yake mummuni gashi dai yana mummuni amma kuma yakan karkata ya zuwa yin biyayya ga wani abin da Allah ya umarce shi ya biyayya gare shi to ya dauna saraban a wannan bangaren ya dauna saraban a wannan bangaren sifa ce ta kafirai to amma shi ma mummunin da ya bi su a wani waje a irin wannan to ya dauna sa bangaren ko ku abin da Allah ya kauta shi zuwa gare su a cikin littafi a cikin Qur'ani a cikin at-Taura daga cewa za su ba da gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kangarewa Allah ba kamar Yahudawa sun dau alkawari dewa wajen Allah Allah ya dau alkawari dewa a gare su amma sai zamo sabawa suke koyaushe ɗaya daga cikin alkawarin cikin manyan alkawarin da Allah ya karba ga- a gare su shine cewa lalle in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su zama sun ba da gaskiya shi alkawarin da yake an ɗauka gare su an ɗauka ga dukkan annabawa ma da manzanni da duk al'ummun da suka gabata allazi ne tabi unan nabiya rasul al'umiyya allazi ya ji dona kuma maktuba inda wani taure tuwalin jili kuma an faɗa wai za a zalla mai saƙan na biyi ina da ma a ce na kun min kitabin wa hikimacin su maja a kuma rasulun musaddiku limama a kuma da tuminun na bihi wala tansurun ma to au ma min ba da misaki bayan ko an karfafa wannan alkawarin taukidihi alaihim an karfafa wannan alkawarin gare su bil ayati da ba su nuna musu mu'ujizozi da yawa da a tabbatar musu cewa maganar nan fa daga wajen Allah ta zo wal kutubi da littattafai Abdulrahman Sa'alabi ya faɗa duk wato mai tafsirin da ake kira Al-Jawahirul Hisar yana cikin tafsirai masu amfani kwarai gajere ne ba yawa ne da shi ba amma kuma yana da amfani kwarai ya kunshi ilimai da yawa yadda shi kansa ne littafin yake faɗa wanda samun su a manyan littattafai ma da wuya wato shi ya yi ihtisarin tafsirin ibnu adiya ne ibnu adiya ya riga shi shi wannan wato ya wafati ne hijira ta ɗari takwas da saba'in da biyar malami ne babba da aka wato a ƙasar algeria aka yi shi ya ce kullu ahadin duk wani alkawari da yake ja'izin daidai ne بين المسلمين أفعيش زكان المسلمين ونقره وتدكار أنا مو باسات ومبكو لكن صدن أفعي رجني باسات فنقره warware shi la ya hillu ba daidai bane bi hazil ayati da sababin wannan aya alkawarin da yake ma ya halatta kenan ballantana alkawarin da aka yi akan bakantar wani abu na biyayya Allah wanda dama an ce duk wanda ya bakanci aikin da yake biyayya ce ga Allah to ai wajibi ya cika hadisi ingantacce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man nazara an yudi Allah falyudihu wanda duk ya bakanci ya bi Allah ne biyayya ga Allah to wajibi akan sa ya zo da aikin biyayyan nan to an ce alkawarin ma da yake ja'izi daidai ne ayo ya zai wato a warware shi ba daidai bane da sababin wannan aya alkawarin ma da yake ja'izi wanda wannan magana ce wadda take tana da fadin tana da fadi amma dai akwai dogon bayani a kanta misali ta iya samun alkawari a wajen ciniki to akwai alkawarin da bai halatta ba a wajen ciniki misali ka sayo da mutum abu a duba musulunci ba daidai ba ne ka siyarwa da mutum abu ka ce kai ya siya domin kuwa in ya siya ai ya mallaka abinda mutum ya mallaka ko yana da damar ya siyar yana da damar ya siyar shi yasa ka siyar masa amma bisa cewa shi kai ya siyar ko ko kai ya siyar a waje kaza ko kai ya siyar ga mutane kaza wannan ba daidai ba ne shi yasa kamar yadda misalin yanzu ake a zamanance a ce ai wani abu a ce not for exporting ba wai wanda za a kai waje a siyar ba ne to a musulunci ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ce za a kayyade cewa sai dai idan ya zama akwai wata maslaha wadda take babba wadda za ta sa a yi ta hasisin nassoshin da suka zo da umumin cewa duk abin da mutum ya mallaka yana da damar ya sayar a duk inda ya ga dama in ya zama akwai maslaha babba wadda an tabbatar maslaha ce in ba a bi ta ba zai a bayi bayi zuwa a wada cikin wata wahala to wannan ya halatta a yi maslaha ta yi ta hasisin nassi musamman a masabar malikawa a masabar malikawa maslaha na iya tasisin nassi to kuma akwai alkawura misali kamar ga mace ta yi mutum za ka aure ta ta ce ita fa ba za ta yadda a ɗaura muku aure ba sai ka yadda za ka gina mata wata ke ƙirarren gida ko za ka yi mata kaza ko za ka ba ta mota ko ba za ka yi mata kishiya ba ko ba za ka fita ita daga garinsu ba ba za ka yi tafiya da ita ba to duk dai akwai irin wayannan alkawuran wanda malamai suka ce wato irin wayannan alkawuran so da yawa ba daidai bane a ce wajen ɗaura aure ma a kawo su don saboda kamar tarniki ne ga ainihin auren shi mutum ya auri mace abin da yake wajibi na ci da ita shi ne wajibi a kansa a ce za a ɗora masa wani abu daban kamar misali ta ce sai ya gina mata wani kerarren gida wani abu ne na daban wanda ya fita daga abin da yake wajibi a kansa an ce wajibi ya ba ta mazoni amma ba a ce sai ya gina mata kerarren gida ba shi yasa a irin nan sai aka samu sabani tsakanin malamai wasu ka ce a irin waɗannan sharuɗan sun faru wajibi ne jaka da su amma suka ce ba gaba ɗaya ba daidai ba ne yanda nazumatu manzumatun nawazil yake faɗa wa sharɗu fil aqdi masailul asad fahad bi man'iha wa qawluha asad a ce za a kawo sharadi a wajen ɗaura aure tambayoyin da asadun al-furat ya yi a matsabar imam malik sun bayyana amsar da aka bashi ya nuna cewa ba daidai bane a kawo irin waɗannan sharuɗa in za a ɗauri mace a wajen ɗaura auren kawai a ɗaura bisa cewa an bata ko an an bayar da ita gare shi an ɗaura masa aure da ita bisa ya kula da ita bisa sharuɗa na Allah da sharuɗa na manzo ba wasu sharuɗa na daban ba yayin cewa ba daidai bane a kawo irin wannan sharuɗin wa qawluha asad maganar ta ko ta fi zamowa katarata maganar ta ko maganar da misalin asad din nan ta kawo sun fi zamowa katarata cewa ba daidai bane a ce za a kawo a irin wannan wannan dai magana ce wadda take mai hwadi ya ce yayi littafin ne dan a takaita shi yasa ba za a tsaya abinta ba amma dai wannan kamar ta matashiya ce akan haka sai dai sai shi Abdulrahman Sa'alabi ya faɗa a wannan tafsirin nasa jawahirul hisan cewa duk wani alkawari wanda yake daidai tsakanin musulmi to a warware shi ba daidai bane da sababin wannan aya to balantana alkawarin da yake wajibi balantana alkawarin da yake wajibi wa ya dauna ma amara Allah bi suna yanke abinda Allah ya umarni da shi an yi sala asada abinda Allah ya ce asada shi su ko sai su ringa yanke wannan abu min al-imani bi Muhammad wanda yake wannan ya hada da ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal rahimi da kuma sada zumunci wa gairi zalik da wani wannan wa yusidu na filari suke banna kuma a duniya ko yaushe kokarin kawo banna suke a duniya kuma ba ma su kawai su kawo bannan ba sai su ta kokari sai sun dora wasu musamman matasa musamman mata akan kawo banna ya zama sun raba yara da iyayensu yanzu da daya biyayya da uba ya fi tsari ya fi biyayya ga wani tsari da yahudawa suka kawo a yau da mace ta biyayya ga mijinta yadda shari'a ta zo ta fi kokarin ta biyayya ga wani tsari da yahudawa suka kawo a yau in kai magana a ce ai rayuwa ce ta yau ai rayuwa ce ta yau kai duk abin da kake faɗa ai rayuwa ce da ta riga ta huce kamar cewa da can ne ake mutuwa yanzu ba a mutuwa wanda ya ce ya kawo ta rayuwa sabuwa sai ce kenan ya kawo a daina mutuwa ma ko a ce ba za a koma ga Allah ba amma yadda na farko suka koma ga Allah ne yanzu ma komawar za su yi ga Allah mutuwar za su yi kuma su koma ga Allah ehem shi yasa kuma kar su ɗauka za su bi za su bar wani tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wai su shafa za su taɓa shafa wani sabuwar rayuwa ko menene ma aka kawo ba daidai ba ne a tsaya bin sa matukar ya kauce daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala suke banna a duniya bil ma'asi da sabawa Allah ulaika masu wannan suwa kuma al-khasiruna su ne kamta babbu a hakika wato an kawo lamirul fasali sannan aka yi ta'arifin juz'a da musnadu da musnadu ilaihi dan a nuna kamar an yi hasaru kamar ba wanda ya tafi sai su wal wal wal fasalu littahsisi ko wato cewa an kawo lamirin fasalu din nan humu din ya nuna kamar su ne ma suka keɓanta da haka dai masai da milan nari ne yasa aka ce su ne suka taɗe da makomar su a wuta wuta da in sun shiga ba magana fita har abada yayin da ubangiji ya sanda su kufri da kafirci da cewa maganganun su miyagu ne ba za ka ji magana ta alheri ta fito daga gare su ba da munanan ayyuka sai ya dawo ya magana da su bisa tafarkin waiwaye aka kawo su ya zamo a maimakon a kawo lamirin gaiba aka kawo lamirin hidaba bit taubihi aka yi musu magana da yi musu urus bisa kafircin da suke kai tare ko da sun san cewa wannan hali da suke kai mummuna ce bai ilafa zalik wanda za ta hukunta koko sun san halin da suke su dinnan yin su aka waye zai ce shi ya kansa waye zai ce iyayensa ne suka yi shi waye zai nuna wani mutum ya ce ai shi ne ya yi shi waye zai nuna wani abu daban ya ce shi ne ya yi shi ba Allah ba albukutar ya ce lafa zalika halin da yake ya hukunta a ce lalle bawa ya bar saba wa Allah lalle bawa ya bar kafirci bi kaulihi da ya ce كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون kai ba da na billahi me yasa ku dinnan da kuka kafirce kuke kafircewa da Allah wanda dalili ne gare ku akan kafircewa da kuke da Allah wa kad kuntum amwatan alhali da can ko matattu ne nudafa kuna mani fil aslabi a tsatsan iyayenku maza aw ajsam ko kuna ji kuna la hayatul laha da ba rayuwa gare ta fil arhami a cikin mahaifa ba hayaku Allah tabaraka wa ta'ala ya raya bil arhami a mahaifar bi nafsin ruh fikum da ya busa rai a cikin ku wal istibham istibhamin anan litta'ajibi ya zo ne dan nuna mamaki daga kafircin su tare ko da cewa ga hujja ta tsaya a kansu tare kuma da yi musu urus istifhamin ya kunshi ma'ana biyu ya fita daga ma'anarsa ta hakika ya zo da ma'ana biyu wanda duk majazi ne sai ne ta'ajjubi da taubihi abinda ake nufi ku ba da labarin ayi halin ta kafuruna wani dalili ne kowane hali ne ya jawo kuke kafircewa da Allah bawan ya tunani akwai halin da yake yawo data daga Allah ina akwai da halin da yake yawo data daga Allah yana da wani dalili na kafira da Allah babu ba shi da dalili sun mai metukum sannan bayan Allah ya raya ku kuma ya dawo ya karɓi ranku innan kira ya ajalikum yayin karewa ajullan ku sun mai yi sannan kuma bayan nan a lahira ya sake raya ku bilbasi min alquburi ta fuskanta da ku daga kaburbura sun mai laitun ja'uwar sannan dai a ƙarshe zuwa ga Allah za ku koma an kawo babban magana a ƙarshe shine cewa bawa fa da kiyaye saba wa Allah musamman kafircewa da Allah tabaraka ta'ala tunda dai a ƙarshe duk abin da ya mako masa ga Allah ba za ka nuna wani ba wanda dan isar mulkin sa shi bai mutu ba ba za ka nuna wani ba dan isar dukiyarsa ko isar alfarmarsa ko isar ilimin sa za a ce shi bai mutu ba kowa ya mutu mai mulki yayi mulkin sa ya mutu mai kuɗi yayi kuɗin sa ya mutu mai ilimi ya yi ilimin sa ya mutu shi yasa dai a ƙarshe duk makoma ga Allah ne tabaraka wataala to shi yasa Allah nan da za a koma gare shi me zai sa a saba masa ba da lati bayan an tashe ku fa jazikum bi amalikum Allah zai muku sakayya da ayyukan ku sun ma shara ila ni'matin uhura sannan ubangiji ya nuni zuwa ta ni'imar fakala yace huwa allazi هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم huwa allazi ubangiji subhanahu wataala shine wanda halaka lakum ma fil ardi ya halitta muku baki ɗayan abin da ke duniyan nan ay al arra wa ma fiha ya halitta muku duniyar da abin da yake cikin ta wannan shine asali a cikin cewa al asl fil ashiya'i al ibahatu asali a cikin abu ba shine ya ce ya halatta da duk wani abu da bawa ya gani a wata wani abu da yake duniyan nan an yi shi ne dan mutum an yi shi ne dan mutum jami'a gaba ɗaya halun mimma hali ne daga madin wanda yake mafuli na halaka halin kasancewarsa ko gaba ɗaya mutan tafi ubihi da ku amfana da shi a duniyar ku da kuma addinin ku wato amfanin da za ku yi da shi a addinin shine dangane da duba ku tsaya ku yi bincike zuwa abin da yake cikin wannan abun daga abu babban mamaki wadda take shirarwa bisa ubangiji maharci mai iko hakimin gwani alimin masani wanda ba mai iko kamar ikonsa bari hakika ma ai ba mai ikon in ba shi ba gwani ba mai gwaninta kamar gwanintarsa masani ba masani kamar sa bari ma hakika ai ba masanin in ba shi ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wa ma'ana lakum ma'anan lakum dinnan li ajalikum saboda ku aka yi haka duk abin da ka gani to dan ka fa Allah ya shi sun matsawa ila sama sannan ya daidai ya nufi kasada ya nufi ba da halkil arzi bayan halitta kasa ya nufi zuwa sama fasawahunna ya daidaita halittar sama ai samawati ya daidaita halittar sama lianna sama domin sama ko da yake an kawo shi mubradi ma'anarsa jami'i tunda an sa masa alif da lam ya dau umumi ai addalahunna ai ya daidaita su ko ya mai da su sab'a samawatin sammai bakwai ya kaji aka da ta saman nan har guda bakwai wa wa kulli shay'in alim ubangiji masani ne da kome mujmalan wa mufassalan ya san kome a gaba daya ya san kome kuma a tafsilin sa shi yasa ba kamar yadda falasifawa wasu da yawa a cikin su suka tafi akan cewa sanin Allah da mujmalai ne amma bai san tafsilin abubuwa ba to wannan magana ta su kafirci ce ya zana cikin abubuwa guda uku da imam muhiddin al-ghazali hujjatul islam al-ghazali ya kafirta su da da shi wato wato shi wato wato al-ilmu bil juz'i wa hasharul alam to yanzu ba za ku isna da wannan ba sannan ya nuni zuwa wata ni'ima da yake ta gama baki ɗayan ɗiyan adam duk wani mutum duk wani ɗan adam an masa wannan babban ni'ima bi kaulihi da yace وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون waskur yace tuna izgala rabbuka lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yace lil malaikati ga malaiku yace da su inni ja'ilu wato mala'iku halitta ce madaukakiya ta ubangiji wadda Allah ya kawo su su gurare da yawa a Qur'ani an faɗa cewa su dinnan masu bayayya ne ga Allah ba sa saba wa Allah ba san komai ba sai ibada ga Ubangiji yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna an faɗa la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna shi yasa halitta ce madaukakiya wadda wajibi ne akan dukkan musulmi ya yadda da akwai su wanda ya musu cewa akwai mala'iku to ya kafirta dan ya karyata nasoshi na Qur'ani a kuma an yi bayani daga dalilai da yawa cewa a ce annaba'an mala'ikun nan ma'asumai ne ba za ta yi a ce saban Allah ya afku gare su ba tun da nasi na Qur'ani ya faɗa la ya suna Allah ma amarahu a inni ja'ilu ubangiji yace da su hakika ni me sanya halifatan halifa ne a bayan ƙasa ya haluku ne da zai maye mun fitan fizi a hakami fiya dangane da zartar da hukunce-hukunce na a cikin ƙasa a duniya shi ne annabi adam salam da kuma masu tsayawa matsayinsa daga 'ya'yansa daga annabawa warasatihim da kuma magadansu su ne malamai kalu sai mala'iku suka ce a ta ji alfiha man yusirfiya ya ubangiji yanzu ta sanya a duniya wanda ta ya dawo yana banna a duniya bil ma'asi da sababin saban Allah is amalul ma'asi domin ayyukan saban Allah ifsadil ari sababin bacin kasa ne ba abin da yake kawo duniya take lalacewa sai saban Allah da ce duk mutane duk mukallafai da suke duniya za su tsaya su koma biyayyar Allah duniya sai ta gyaru walla wannan ahlal qura amanu wattaqaw la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ظهر الفساد بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ويسفك الدماء wanda zai ringa zubda jinnai yuriku ha zai ringa zubar da jinnai bil katali da kisa zai ringa kashe junansa alimu zalika malaiku sun san wannan da bada labari daga wajen Allah wani an zusa biyu biyan duka alhali muna tasbihi muna masa da tasbihin da yabo gare ka ai na kulu ai muna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah Allah abin tsarkakewa ne daga a ce a mulkin sa wata tufa ta tawaya ta risku gare shi ko a ce a mulkin sa an samu abin da bai nufa ba Allah ya tsarkaka daga haka kuma Allah subhanahu wataala wajibi bawa ya tsarkake shi daga a ce bawa yana cikin mulkin Allah amma ya ce zai abin da ba daidai ba wajen Allah in ka ce subhanallahi ka ce Allah ya fi karfin a ce ana cikin mulkinsa amma za a saba masa shi yasa ba daidai bane kana subhanallahi ka cika baki da subhanallahi amma kuma ka cika baki ya ka cika jikinka da saba wa Allah baka ce subhanallahi ba sannan baka ce subhanallahi ba a hakika wa bihamdihi kuma tare da cewa shine ya cancanci a yabe shi komai na duk wata ni'ima da gare shi ne wani kwatu sulat muna tsarkake ka nunazzihuka muna tsarkake ka daga abin da bai kamata ba gare ka fallamu lamun na laka silatun silake wato an kawo ta ba wato asali nukacce suka to amma kuma sai aka kawo ta don a ƙara kyautata magana jumla cewa wajadu nusa biyu bi hamdika hali hali ce shi yasa mahallin nasba take ai fa nanu a hakku bil istilafi ai mu muka cancanta a ce mun zamo mu aka ba matsayin halifa lakin sai dai tambayar nan tasu istikshafu suna neman karin bayani ne daga abin da ya koya gare su tarjihi bani adam alaihim a cikin hikimar da take cikin rinja da bani adam a kansu a wajen zamowar halifa suna ganin su da ba su san sabon Allah ba biyayya kawai su sani ga Allah ga su a ce kuma za a ɗauko wanda shi ta yi saba wa Allah ta yi ya zama mai biyayya ba ga Allah a ce shi ne halifa alhali su mala'iku masumai ne wannan ne yasa ubangiji ya ba su amsa ijmalan amsa ta gaba daya da yace kala ubangiji yace da su inni alam ma la ta'lamun hakika ni na san abin da ba ku sani ba min al maslahat daga maslahat da take nan istila fi adam a cikin a sanya annabi adam ya zamo shine halifa min anna zuriyatahu daga cewa zuriyarsa abin da ba ku sani din ba shine cewa a zuriyarsa ƴaƴan da za su fito daga gare shi za a sami biyayya ga Allah a cikin su za a sami saba wa Allah adalu bainahum shi yasa adalci zai bayyana tsakanin su ai sakayya kyakkyawa ga wanda yake mai biyayya wanda yake mai saba wa Allah kuma ya ga sakamakon sabanin haka sai ubangiji ya halicci annabi adam daga gas ya damko danki daga gare ta daga baki ɗayan launoninta aka cuɗanya ta domin hutalifati da ruwaye iri-iri daban-daban alwanu banihi wannan ne yasa kamannin 'ya'yan annabi adam take bambanta ake samun fari ake samun ja ake samun baki haka nan ɗabi'unsu ma suka sauya suka sassafa wasa wahu ubangiji ya daidaita halittarsa ya busa rai a ciki sai ya zama rayayye wanda yake a shirye ga fahimtar baki ɗayan da abin da hankali ke kaiwa ga gano shi da kuma abin da ake kaiwa ga ganinta ko taɓa ta wal mutahayyala da abin da zuciya za ta iya za ta iya surantawa wal mawhumati ko da zuciya ko hankali zai iya tsada wato zato a kai zai iya sufantawa ubangiji yi wa annabi adam ilhamar sanin ainihin abubba wawa fiha da kuma amfanin da ke cikin kowane abu da sunayenta wa usulil ilmi da sanan wani ilimi wasu na'ati da sana'o'i iri daban-daban da kaifiyar alolinta kamar yadda ubangiji tabaraka ta'ala ya ce وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wa'allama adama da sama'a kullaha ubangiji subhanahu wata'ala ya san- ya sanar da annabi adam bi halqil ilmi raruri lahu ta fuskar halittar sani na dole gare shi ya sanar da shi sunaye shi ilimi akwai wanda yake raruri akwai muktasari Eh, ko ko- ko yaushe kuma ana iya ganin haka dan da tinkiya za ta haifa ba wanda ya tsa- ya sanar da shi in ba ilimi da ruwi da Allah ya halitta gare shi ba cewa in ya tsotsi nonanta in ya tsotsi hantsarta nono ne zai zo mata amma kuma ana haihuwarsa sai a ga yana kokarin ina hantsarta yake ya tsotsa wannan sanin haka sani ne da ruri Allah ne ya ya ya ya ya- ya halicci wannan sanin ya sanya shi gare shi ba muktasabi bane shi yasa shi ilimi akwai da ruri akwai muktasabi Ah, ya- wato ya sanar da shi sunayen almusammayati sunayen abubuwan ambato bi an arahul ajnasa ya nuna masa jinsosin da ya halitta wa allamahu ya sanar da shi anna haza cewa wannan masalan ga misali farasun doki ne li kaza an halice shi ne dan ai amfani kaza da shi za a yi amfani da shi kaza za a yi amfani da shi waje kaza wannan kuma rakumi ne shi kuma an yi shi ne dan ai amfani kaza da shi wa haka za haka dai aka yi ta nuna masa abubuwa kowanne da amfaninsa kullaha gaba daya a talkasa a talkasa har katon akushi wal kusaye ata da karamin akushi karamin karamin akushi da kullun lugati an sanar da shi wannan ko da baki ɗayan lugogi wannan shine hujjar masu cewa ita lugga ba wai ya sabunta ake ba a'a Allah ne yake halittar ta gabayi sun ma'alarar sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna wa'annan abubba ya gudanar da wannan abu ba tsarin musamman ya ya bayyana abban nan da aka yi wa suna masu sunan nan wa fi taglibul ukala da aka ce an rahun ba ce a raraha ba an rinjayar da masu hankali aka nunar da su aka aka bijirar da su alal mala'ikati ga mala'iku fakala ubangiji ya ce tafkita lam dan yi musu urus watan bihan da farkarwa ala ajzihim bisa cewa su gajiyayyu ne an amril hilafati daga lamarin hilafa cewa ai wanda ya cancanci ya zama halifa sai wanda yake masani wannan yake nuna ɗaukakar ilimi kenan wanda duk ba ilimi a ce bai cancanci ya zama halifa ba shi yasa yanda sayyidi muhammad al-mushiri muhammad al-mushiri almajirin shaw ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babba yake faɗa a littafinsa cewa ai wato ba abin da yake kawo banna irin a ce an ba da halifa ga wanda ba masani ba a matsayin ilimi kuwa matsayin da ake bukatar ilimi a ce an sa wanda yake ba masani ba amma a ce shi zai zama halifa sai zama banna ce za ta ta kuwa ai ba daidai ne ba haka ya doguwar ya ba da amsa doguwa akan wannan bayan na tasawufa wato kanabilul yadawiyya littafinsa alkanabilul yadawiyya domin shi tasawufi na fahimtar tasarrufa domin tasarrufi juya lamurra da tsayawa a tsara abu da sai da adalci a cikin abu kafin a san shi muhalin abu ne wanda yake ya koro yasa ake faɗa ko wajen tafi da lamari ko wajen tafi da shari'a wanda iyaka saninsa ya san hukuncin na Allah amma bai san mutane ba bai san halin mutane ba don aka sashi sai a ta ka tsobara sai a ta abu ba yasa wajibi ya zamo ya san hukuncin Allah ya san mutane kuma ya san kuma irin rayuwar da mutane suke ya san zamani to wannan ne in an sa shi sai ya zamo daidai daidai yake in dai ya nufi Allah subhanahu wata'ala sai a ga yayi daidai amma an aka sa wanda yake ya san hukuncin Allah amma bai san mutane ba sai a ta samun ka tsobara yanda za a gani haka ya abu da yawa a tarihi ko kuma da yake ya san mutanen amma bai san hukuncin Allah ba ko ya san zamanin amma bai san hukuncin Allah ba to sai a ta samun ka tobara shi yasa dole sai an hada duka ehem an biro ne ku bani labari da asma'il haula ubangiji yace da mala'iku ku bani labari da sura wayannan almusammayati abiban ammatan in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne annakum haku bil istilafi cewa ku ku cancanta a sa ku ku zabo halifofi ne su bace kun dan kuna ganin ku masu mai ne وهذا wannan magana yusarrihu bihi ko da suka yi to fili sun fata sun fata baro baro ba cewa ai su suka fi cancanta fa huwa lazimu makalihin amma abu ne wanda yake ya da zunta daga maganar su kalu mun zo su mun nan to amma na suke magana ko a karasa aya ɗaya ko biyu ko kalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم kalu mala'iku sai suka ce itirafa dan yin firce bil azli da gajiya wasu wal usuli da takaita wasu cewa fahimtar su a baya a ce takaitacciya ce dan sanarwa kuma da cewa tambayar da suka yi istifsar sun yi ne dan neman bayani la'atiraru ba wai dan suna jahiyya da hukuncin Allah ba wa garba na ma fi alaihim hakika abinda da ya koya gare su min fazil insani daga fifikon mutum wani hikimati da hikimar da take cikin sa shi ya zama halifar Allah to ya bayyana gare su abinda da ya koya gare su ya dawo ya bayyana da lura ga cewa filadabi wa mura'atan wato wannan sun faɗe shi adabi ne akan itirafan din sun faɗa ne don kula ga ladabi mitafiril ilmi kullihim da fawwala lamari gaba ɗaya zuwa ga Allah hakkin ba awa koyaushe ya fawwala sani zuwa ga Allah shi yasa ma aka ce Allah ya rarrakanci annabi Musa da aka tambaye shi waye kowa sani a yau ya ce ni Allah ja ganin da za ka ce ni ba sai kai to ka je ka koyi ilimi a wajen wani bawa nawa akwai wani bawa nawa bai kai matsayinka ba amma ka je ka koyi ilimi za ka ga ilimin da baka sani ba to shi yasa ce hakkin bawa in aka tambaye shi ya fawwala sani ga Allah tabaraka ta'ala suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tanzi hallaka Allah kai abin tsarkakewa ne anil itilali daga a ce za a yi jayayya da hukuncin da ka zartar wajibi bawa ya mika kai ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala hukuncin dini ne ko dunyawi la ilma lana ba mu da sani illa ma allamtana sai ko abin da ka sanar da mu iya shi وليس فيه علم الأسماء أبنى كسند مدن كوبي بنش سنن سونا إن أبو بنبا إنك حقيقة يا أبنجي أنت الأليم كيني مسني غير الم... غير المعلم wanda ba wanda ya koyar da kai alhakim gwani fi ma gara a cikin duk abin da ya kunta allazi la ya harshu shay'un an ilmihi wa hikmati wanda ba wani abu da yake ya fita daga sanin sa ko hikimar sa kome yana cikin sanin Allah kome akwai hikima ta Allah a cikin sa qala قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون qala ubangiji ya ce ya adam ya adam anbihu ka ba mala'iku labari ka ba su labari alimil mala'ikata ka sanar da mala'iku bi asma'in da sunayen abin nan da aka halitta abubuwan nan da aka halitta ai musamman ya wannan abubuwan da aka sa wa suna fasan ma kulla shay'in bismihi annabi adam ya kira kowane abu da sunansa wa zakara hikimatahu ya mace hikimarsa allati urika laha wanda aka halice shi saboda ita sanan ma an ba'ahu yayin da ubangiji yayin da annabi adam ya sanar da mala'iku ya ba mala'iku labari bi asma'im da sunayen abubuwan nan fara ta'ala lau sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da su alama kullakum ashe ban fada muku ba inni alamu ghaiba samawati cewa ni ne na san baki ɗayan abin da yake ya buya a sammai walarra walarri da abin da ya buya a ƙasa da duk wani abin da yake boye ma a kasa ma gaba fihi ma abin da ya boye a cikinsu daga abin da an riga an halicce shi da kuma abin da nan gaba ne za a halitta wannan ya kunshi yin jirwaye da yin rarauka gare su bisa fadatar kil'aula bisa barin abin da ya fi kamata ali su'ali shine su ban tambayan ila yi bayyana da haƙi zuwa a bayyana musu kasance za su tambaya su bari sai an bayyana musu wa'alau ma tubduna na san abin da kuke bayyanawa duk wani abin da kuka bayyana min kaulikum da kamar fadin da kuke a ta da fiha ila akhir ya zuwa karshe wa ma kuntum taktumun da kuma cewa da abin da kuke boyewa daga cewa ku ne kuka tantanta da zama halifa wannan ayoyin nan ta shiryar bisa ɗaukakar mutum mutum Allah ya ce halitta maɗaukakiya ba halitta maɗaukakiya wajen Allah kamar mutum sai dai kuma mutum ya dawo kuma ya kaskanta kansa to sai ya dawo a ce gwamma ma dabba da shi in humu illa kalan abi bal humu arallu sabila لهم قلوب لا يأكلون بها ولهم آذان لا تسمعون بها ولهم لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون mutum ya tabbata kansa kenan amma mutum ya rike matsayin da Allah ya ba shi da halitta ta Allah ba madaukaki ya kamar sa haka nan kuma wannan ayoyin suna shirarwa bisa darajar ilimi da cewa ya fi ma ibada tunda wajen ibada ne ya ba kamar mala'iku mala'ika bai san ci ba bai san sha ba bai san bacci ba bai san komai ba abin da ya sa a gaba gaba ɗin rayuwa samun ibada duk ibadar sa bauta ce ga Allah duk rayuwarsa duk rayuwarsa bauta ce ga Allah bai san komai ba ba haka ba ya yusabbihuna al-laila wan nahara la yas'amuna suna ibada ga Allah dare da rana ba kosawa gare su amma ka nuna ai mutum da yake shi ya fifita da ilimi to ya samu ɗaukaka a kansu kaga wannan kenan yake nuna ashe mutum ba zai sa rike matsayinsa ba sai da ilimi wanda yake bai da ilimi to bai rike matsayinsa na mutum ba kamar baitocin da aka ruwaito daga sayyidina ali da yake faɗa malfarar illa li ahli ilmi innahum ala al-huda liman istahada adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yusinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u malfarar illa li ahli al-ilmi ba fifiko a cikin mutane sai ko ga wanda suke ma'abuta ilimi wanda suke malamai suke da fifiko a hakika na mu ala ludani bani sada adillah domin suna shayar da wa akan abin da yake daidai ga duk wanda ya yi musu tambaya to wa annahu sharudu cewa shi ilimi sharadi ne fil hilafati a cikin hilafanci cewa shi ilimi yana yiwuwa a same shi daga wajen Allah din gairi mu'allimin ahara ba ta fuskar wani mai koyarwa ba a cikin ilimi akwai ilimi wanda yake da dunniyi Eh, akwai ilimi na dunniyi ilimin da yake ya zo ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gabawa wanda kuma wannan ba sai lalle wanda yake annabi ko manzo ba a'a Allah yana sanar da wanda ya so daga bayansa to yana sanar wata kulla wa yu'allimukumullah haka nan wannan ya koyi cewa lugogi tauqifi ya tunkar kowa ne cewa kuma annabi Adam ya fi daga mala'iku a alamu minhum dan ya fi su ilimi me yasa ya fi su dan ya fi su ilimi cewa kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abubba kafin faruwarta zakara kulla zalika da bai rawiyu wato shi abdullahi dan umar dan muhammad bai rawi shi ne ya ambaci wannan wato wannan bai rawi din nisba ne zuwa gari da ake kira bai ra'a a ƙasar shiraz babban garin shi ne shiraz to bai ra'a din wata alkarya ce daga alkaryun shiraz ita shiraz wato a paris ne a ƙasar iran ne ta yanzu wanda yake mai tafsiri ne mashuri malamin tauhidi ne malamin kuma usulul fiqh ne to malamin larabci ne ma to shi shi ne ya ambaci baki ɗayan wayannan fa'idojin da aka faɗa cewa ayoyin nan suna shirarwa a kansu to alhamdulillahi Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu wa anna wa anna lugati Mhm, wa anna lugati Hmm? Hmm? ah lugati ba shadda a kai to hmm, cewa karbowa ake ba to musalli ala Thank you.